بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar alhamis ce da ta daidai da ashirin ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara biyu daidai da ashirin ga watan julai shekara ta ɗaya wannan shine kasar na sha takwas daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin tadwinu sunna annabawiyya nash'atuhu wa tatawwuruhu min al-qarn al-awwal إلى نهاية القرن التاسع الهجري تعليف الدكتور محمد ابن مطر الزهراني رحمه الله الأستاذ بقسم علوم الحديث كلية الحديث الشريف للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتلتاف دكي بياني دنغني دا تاريخ الربو تسنر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دا تاريخ تارتا دا تاچي تا tun daga lokacin da aka fara har zuwa irin yadda al'amarin ya rinka haɓaka yana ɗaukan salo nau'i nau'i tun daga ƙarni na farko zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa ƙarshen ƙarni na tara na hijira wallafar babban malami farfesan hadisi da sunna malam muhammad ibn matar az-zahrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba malam ya fara tattauna mana wata mas'ala mai matuƙar muhimmanci wadda har yanzu fa share fage ce dangane da abin da ya shafi waɗannan mas'aloli dangane da maganar wallafa akan sunna malam yayi magana dangane da makiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin yan bid'a da masoya zuciya da yan kungiyoyi wane irin mataki ne wane irin salo ne suka ɗauka dangane da gaba da ƙiyayya da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama malam ya kawo bayanai masu ɗimbin yawa daga ciki ya ce wasu suna tunkuɗa sunna ne kai tsaye saboda kawai ta saba wa tunaninsu da ɗanɗanansu da ra'ayinsu wasu kuwa suna tunkuɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne da hujjar cewa saboda waɗanda suka ruwaito ta ɗaiɗaikun mutane ne da ba su wuce ɗaya ko biyu ko uku ba yace to kaga in ka lura da waɗannan za a iya ainihin wato takaita bayanin a wajen masu tunkuɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kai tsaye sun fara bayyana ne a cikin tabi'ai a ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabbai aka samu manyan malamai daga cikin ainihin tabi'ai da suka fara ganin haka ta fara bayyana to shine sai suka tashi suka ainihin wato yi tsayin daka wajen ainihin faɗa da irin wannan aƙida. malam ya ce in ka fahimci wannan to 'yan shi'a ma suna daga cikin mutanen da suke tunkuɗa sunna kai tsaye ba don kuma ba domin na daga cikin aƙidar da suka ƙudurce ita ce dukkan wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba 'yan kaɗan ba to kafiri ne to kaga kuwa tattara waɗanda suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya a cusa su ƙarƙashin tutar kafirci a ce sai wasu 'yan kaɗan su waɗannan 'yan kaɗan ɗin kuma abin mamaki za ka same su ba su daga cikin waɗanda suka zage wajen riwaya alkur'ani da sunna kaɗai sun zage ne don wata matsala daga cikin matsalolin siyasa da kuma goyon bayan na ali lokacin da fitina ta ɓarke tsakanin shi da ɗan uwan shi muawiya kenan yanzu in ka duba waɗannan da aka ware shi'a suka ware suka ce su ne musulmi idan ka dawo ka dubi waɗanda suka ce ba musulmi ba ne sai ka ga waɗanda shi'a suka ce ba musulmi ba ne su ne ke ruwaito ƙur'ani su ke ruwaito hadisi kamar su Uthman ibn Affan kamar su Abu Huraira kamar su Ubay ibn Qabin waɗannan su ne manya-manyan masu riwaya to shi'a sun dube su sun kafirta su mutlaqan sakamakon wannan kafirta sai suka ce to bai halatta a karɓi riwayar su ba to tunda ko bai halatta a karɓi riwayar su ba kaga kenan a ƙarshe za a watsar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka je ka saurari kaset din da ya gabaci wannan wato na goma sha bakwai na karatun wannan littafi a inda har muka tsukuro kaɗan daga cikin tsokacin da wani malami mai suna ainihin wato Muhammad Aminu Aliyu Gusau ya yi a nan ƙasar da harshen Hausa waɗanda su sun shiga cikin wannan tafiya ta hayaniya daga baya da suka ga shi an ci ya danno ciki sai suka kauce don haka su ganau ne ba jiyau ba ne su mu'amalantau ne ba wai karantau ba ne ba wai sun karanta ne sun ji labarin waɗannan abubuwa ba sun gani ne mutanen nan suna kafirta sahabbai sakamakon kafirta su sai suka ce to addinin da sahabban nan suka ruwaito ba abin a ɗauka ba ne a ƙarƙashin wannan sai zama sun canza da musulunci sun ɗauko wani addini daban kenan wanda suka sawa addinin ahlul baiti wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu bambanci tsakanin abin da ahlul baiti suke bi da abin da sahabbai suke bi sahabbai ba su da wani karatu wanda ya sha bamban daga karatun ahlul baiti ahlul baiti ba su da wata riwaya ta musamman ko ilimi na musamman ko fatawa ko wani abu na musamman da annabi ya keɓance su da su wajen karantar da su ko sirranta musu saɓanin sauran sahabbai imam bukhari ya ruwaito wannan a farko farkon kitabul ilmi to a ƙarƙashin wannan kaga kenan shi'a sun waye gari suna ɗaya daga cikin waɗanda suke tunkuɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan da malam ya waɗannan maganganu gaba ɗaya sai ya kawo cewa to wannan fa a zamun nan da kenan a waɗannan zamunna da muke ciki kuma fa to ga yadda salon tunkuɗa sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin koma malam ya ce a yankin ƙasar indiya wato in aka ce yankin ƙasar indiya ka kiyaye ba ana cewa a ƙasar indiya ba kenan kama a ce a yankin ƙasar Sokoto to ana cewa Zamfara da Sokoto da Kebbi da wani ɓangare na jihar Niger kenan a yanzu shine yankin ƙasar Sokoto nakan aka ce a yankin ƙasar India a inda ya ce fafi shubah alqara alhindiya ma'ana a yankin ƙasar India an samu turawan mulkin mallaka na Ingila sun samu damar amfani da wasu waɗanda wai suka kafa su a matsayin malamai na musulunci. wato yadda kafirai suke yi da fasikai da zindiƙai idan malaman sunna suka yi faɗa da su sai su je su ɗauko wasu hufalatal qaw wasu rubabbun dangi sai su kafa su a matsayin su ne malamai sai su karfafe su sai waɗannan sai su rinka justifying suna halatta musu suna kyautata musu duk abin da suke a kai don haka sai ga suna kirkiro fatoyi na ƙarya hadisan ƙarya suna kawo shubuhohi to ire-iren waɗannan turawa sun yi amfani da ire-iren waɗannan malamai wajen kayar da jihadi ma'ana wajen cewa babu jihadi a musulunci jihadin bugi in buga ko jihadin takobi ko makamantan haka in ba manta ba a can baya mun kawo irin wannan ka karanta kuma littafin hadhihi hiya sufiya da kuma littafin haqiqatu sufiya fi bau'il kitabi was sunna waɗannan littattafai guda biyu na ƙarshen na malam Jamilu Zainu na farko na ainihin wato a doktor wakil sun bayyana cewar wannan hadisi da ake cewa wai wata ran annabi ya je yaƙi da sahabbai sun dawo bayan sun galabaita sun jikkata a wannan yaƙi wannan kafa ta karye wannan hannu wannan gashi ma'ana an galabaita sai annabi ya ce musu wai raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar jihadin nafs mun dawo daga karamin jihadi yanzu za a tafi babba sahabbai suka ce mun shiga uku wannan ɗin ƙarami ne sai manzo Allah ya ce eh akwai babba shine jihadun nafs to wannan sai ya nuna kenan dan menene zaka tafi ka ɓata lokacinka a ƙaramin abu ga babban abu sai suka ce to daga wannan hadisi ya nuna kenan babu wani jihadin ka je ka yaƙi wani sai dai ka zauna ka gyara zuciyarka daga nan ne sai a kwasa maka zikiri kafa kaza da safe zikiri kafa kaza kaza kaza kaza kaza da haka sai ga ire-iren waɗannan mutane gaba ɗaya babu magana jihadi a cikin ainihin tarbiyyarsu to waɗannan irin ainihin wato mutane sun ainihin wato fitar da fatoyi munana ta hanyar irin su gulam ahmad alkadiyani yan kadiyaniya jama'a babu jihadi gaba ɗaya a cikin maganarsu sam duk inda ayar jihadi ta zo ko hadisi idan aya ce sai su ce wannan aya imma Ahmad Gulam dama ya zo da nashi Qur'ani sai su ce aya ta zo a cikin nashi Qur'anin ta soke ta in sun rasa yadda za su yi ta'awilin take in kuma sun samu wata kafa ko yaya ce wajen su ce wannan aya ba jihadi take nufi na takobi ba tana nufin jihadi ne irin na zuciya sarkin zuciya za su yi haka idan hadisi ne ko mafi saukin abu shine su ce hadisin bai inganta ba ba wai kuma a bisa ka'ida da kawanin na malaman ilimin hadisi ba a'a a bisa kawai wannan hadisin ya saba musu sun rasa yadda za su yi da shi sai su ce ai bai inganta ba to shine sai malam ya ce ثم تطور الأمر إلى إيجاد مجموعة أخرى sannan kuma sai al'amarin ya haɓaka har ya kai ga samuwar wasu tattaruwa ta daban tunadi bi raddi sunnati mutlaqan su waɗannan ba wai kaɗai suna musun sunna ba ne ku kiyaye a'a suna da'awa ne a yi watsi da sunnar kai tsaye ina fatan ku kiyaye bambancin akwai mutanen da su in ka same su za ka ga suna kyamar sunna ne amma ba sa kira zuwa ga kyamatar da mutane sai dan abin da ba a rasa ba amma yanzu nan malam yana magana ne da tafiya ta tafiya sai kuma al'amari ya haɓaka ya ɗauki wani salo aka samu wasu tattaruwa waɗanda su kira suke yi ƙarara akan a yi watsi da sunna kai tsaye cewa babu abin da ya haifar da ruɗani sai ainihin hadisai ƙur'ani kawai shine zaman lafiya والاقتصار على القرآن سكتي أتكيتك القرآن وكان على رأس هذه المدرسة shugaban wannan makaranta don aka ce makaranta ina fatan ku gane wannan kalma ce ta falsafa al'arabiyya abin da ake nufi da makaranta a nan movement ko aƙida shugaban wannan irin aƙida to amma malamai in sun zo da larabci sai su ce wa kana ala ra'asi hadhihi madrasa ko kun fahimta kamar yanzu sai a ce waɗanne irin mutane ne suka zo suna kira zuwa ga a zo a yi rinka yin zanga-zanga a rinka kaza a rinka kaza sai ka ji an ce ala ra'asi hadhihi madrasa al-hasan al-banna sannan wa sayyid qutb to sai ka dauka wai wata makaranta ce mai rijista da certificate a'a abin da ake nufi wannan irin movement din wannan irin aqidar shine ce wa kana ala ra'asi hadhihi madrasa sayyid ahmad khan sayyid ahmad khan shi yake shugabancin irin wannan aqida wa abdullahi jakar ko alawi wa ahmaduddin al'amir tusari na fata an gane wa akharuna sunaye ne na gwarawa galibi sunaye ne na indiyoyi da sauransu waɗanda ba larabawa ba to waɗannan su ne waɗanda suka yi jagorancin zuwa ga kira ga wannan aƙida a lokacin sun maja a gulam ahmad sannan sai kuma gulam ahmad ya zo a ko bar barwiz barwiz fa assasa jam'iyyatan sai ya kafa wata ƙungiya bismi ahlil qur'an da sunan ahlul qur'an to shi yasa kullum ya kamata kai taka tsantsan wato daga jin sunan abu kawai kai ya ja ka dan yana daga cikin dan takifancin da mutane suke kawai da ka ji sunan abu kawai sai ka ce mu ma yan kaza ne sunan ka ji hal al'ismu sadiqun alal musamma shin sunan yana gaskata abin da ake yi da wannan sunan sai ka bincika in ba haka ba shikenan sai ka rudu za ka ji duk wata ƙungiya ba ta da wani suna abin kyama jama'atu nasirul islam jama'atu ansari sunna jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna jama'atu kaza jam'iyyatu kaza amma sai ka koma ka duba me ke karkashin abu sai ka je ka samu da zaran sunan ya ɗauke ka da ka zo da wannan abun kuma sai ka ga suna faɗa da kai ka dai ji sunan ƙungiyar wai jam'iyyatu ahlul qur'ani kama asdara mujallatan shahariya kamar yadda shi wannan ainihin wato gulam ahmad din ya rinka fitar da mujalla duk wata duk wata suna fitar da mujalla wa nashara iddata kutubin fi hadha sadad sannan kuma a wannan lokaci ko a wannan tsari ya rinka fitar da littattafai waɗanda ainihin yake bugawa wannan yana daga cikin hanyoyin da'awa jama'a wanda a nan darul hadisi yana daga cikin abubuwan da muka yi alkawarin zami insha Allah mu fara wata rana da ikon Allah shine duk wata ne duk mako ne za a rinka fitar da imma mujalla shahariya imma wata maƙala shahariya ko da fatawa ce a falle guda akan wata matsala a tattauna ta a tsaya a tace ta da hujjojinta sai a buga ta sai a yi ta raba mutane ko a yi ta sayarwa mutane duk yana daga cikin hanyoyin yada manufa ina fata an gane gashi a ƙasa ya ce kutiba fi raddi ala hadhihi al-jam'iyya kutubun kasira an rubuta littattafai masu yawa wajen yin raddi ga wannan ainihin kungiya wa aghlabuha bil lugha al urdiyya mafi yawanci da yaren urdanci ne yaren da zaka je ka samu mutanen Pakistan Bangladesh da wani bangare na ainihin wato a kasar India da wasu bangarori na kasashen ainihin irin su abin nan Afghanistan suke jin shi na fata an gane wa min ajwadi ma kutiba fi raddi ala hadhihi at-ta'ifa fi ma waqaftu alayhi alƙur'aniyuna wa shubhatuhum haula sunna ya ce mafi kyawun littafin da na samu an rubuta wanda yake mai da martani ga wannan ƙungiya daga cikin duk littattafan da na haɗu da su ya ce littafin nan da ke da suna alƙur'aniyuna to bari in mana fassara fassara mai yanci alƙur'aniyuna wa shubhatuhum haula sunna yan tatsi ne da irin rudanin da suke sakawa game da sunna haka ya kamata ka fassara domin ka fassara da alƙur'aniyuna masu bin alƙur'ani da irin rudanin da suke sakawa game da sunna to bahaushe da bai iya karatun larabci ba sai ce a'a masu bin alƙur'ani suna da rudani ne dama amma a'a yan tatsi ne to irin waɗannan na daga cikin technical problems matsaloli al-mustalahiyya da za ka yi ta ji a gidajen rediyo matasa ne saboda ya gama mass communication ya je ya yi yar diploma an ɗauke shi sai ga ya zo yana fassara sai ka ji abin bai miƙe ba can in aka ce ƙur'aniyun a ƙasashen larabawa da sauransu an san waɗannan ɓatattu ne amma a nan ƙasa hausa in ka zo ka ce alƙur'aniyuna masu aiki da ƙur'ani sai kuma aka ji kana sukar su sai a ce a kai da me kake aiki kai ma ba ka ce ƙur'ani ba to amma a nan yaya sunan waɗannan mutane 'yan tatsi ne ko 'yan ƙalaƙatu to kana faɗin haka sai ka ji karatu ya miƙe na fata an gane to shine yake cewa risala magister wato risala ce magister abin da ake nufi da magister shine masters wato thesis ne abin nan thesis ne na, na ainihin masters an gane taqaddama biha khadim Hussein Bakhsh khadim Hussein Bakhsh shine ya gabatar da wannan ainihin wato littafi ila kismil aqida a bangaren aqida fi jami'ati ummul qura a jami'ata ummul qura ina son ku fahimci galibi yadda ɗaliban duniya suke yi idan ka tafi karatu wata ƙasa ka je za ka yi masters ɗinka ko za ka yi thesis ɗinka na masters ko na phd so da dama sai ka ga ya zaɓi wata matsala wadda a ƙasarsu matsala ce amma ta yiwu a nan saudiya ko inda ya je karatun ba matsala ba ce kuma shi malamin nashi profesan nashi shi kawai dama zai mai jagoranci ne zuwa ga bahasin ta yiwu shi ma bai ma san abin ba amma yana yiwuwa domin shi bahasi shi research yana da methodology yana da ka'idoji a bisa wannan ka'idojin shi wannan ainihin wato malami zai ta ɗora shi suna tattaunawa in ya rubuto chapter kaza a gyara in ya kaza a yi munakasha daga ƙarshe har a yi approving kuma malaman suna ba da muhimmanci da ƙarfin gwiwa ga ɗaliban duniya su yi haka saboda me ba wanda ya san inda ruwa ke zuba sai mai ɗaki mai ɗaki shi fi sannan ka baro ƙasar ku ana rikici akan kaza ana rikici akan kaza sai ka zo kai rubutu shi wannan malamin sai ya bi ka'ida ta ilimi ya gyara maka rubutun a littafin sai ya zama mai yiwa a wannan ƙasa ta Saudi Arabia ba shi da wata kima amma ana dawo da shi gida fa sai zama yana da kima to dama ka gama karatun ai gida za ka dawo don haka ka ga ga alamar sunan wanda ya gabatar da littafin shi ma dan yi wannan yankin ne domin ka ji khadim Hussein Bakhsh galibin ka ji sunan Bakhsh to galibin su zaka same su yan Afghanistan ne yan Pakistan da makamantansu sannan wa tab'atha maktabatu siddiq bi ta'if maktabatu siddiq a ta'if ita ta buga wannan littafi yana nan muna da shi nan juz'i guda ne haka dan karami ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji amma fi biladil arab a ƙasar larabawa kuwa faqad tawalla kibar da'wa ila raddi sunna wal iqtisar ala al-qur'ani wahdahu ta'ifatani ƙungiyoyi guda biyu su ne suka ɗauki alhakin kira zuwa ga rugurguza sunna da raddi da kuma cewa a takaito a ƙur'ani ƙungiyoyi guda biyu su suka ainihin wato ɗauki wannan abin a nan ne za ka gane wallahi idan ba kai karatu irin wannan ba duk ka bata kanka lokaci ka je ka yi digiri ka yi masters ka yi phd arabic islamic studies wane ne ba za su tsaya su ma'ana nan ana gaya maka crude asalin karatu ne waɗannan irin mutanen da za ka ji yanzu ana lissafawa su suka yada wannan muguwar aƙidar in ka zo da sunayensu a nan ƙasar mu ce musu ake radiyallahu anhu girmama su ake yi saboda a ƙasashenmu gaskiya abin da ya shafi ilimi da binciken shi da tace shi da binciken shakhsiyat ba a yin wannan gaba ɗaya a ta'ifatul ula ƙungiya ta farko من يزعمون أنفسهم من أتباع المدرسة الإصلاحية waɗanda suke riya cewa su suna daga cikin mabiya aƙida ta kawo canji su ne 'yan canji kenan al-islahiyyun wato revolutionarist su suna cewa ne sun zo su kawo revolution ne in the field of da'awa wato sun zo su kawo gyara ne a fagen da'awa allati nasha'at وترعرعت في أرض الكنانة مصر wadda wannan irin da'awa ta taso kuma ta ainihin wato lenu a ainihin ƙasar kinana an gane ita ce misra ala yadi kullum min muhammad abdi a hannun muhammad abduhu wa shehuhu da kuma malamin shi al-mutasamma wanda aka kiraye shi bil afghani saboda afghani din was a pen name suna ne na alkalami idan ka saba rubuce-rubuce a jaridu musamman rubuce-rubucen ka suna karkata zuwa ga siyasa da wasu abubuwa waɗanda kake ganin akwai haɗari sai ka ƙirƙiri wani suna sai ka shahara da shi yanzu kamar harun yahaya da kuke ji mai littattafan nan na islamic sciences ba sunan shi kenan ba da sunan shi kenan ba haruna ya haya ko da sunan shi kenan shi yasa ba ga duk littafin shi sai sun sa pen name ne wannan suna ne na alkalami kawai wato sunan je kana yi kane ba sunan shi kenan to wannan al-afghani jama'a za ka ji musamman 'yan brothers da 'yan hayaniyar mu nan za ka ji ana yaba wa afghani za ka ji muhammad abduhu ana yaba mishi to amma bidiyo'in da ke cikin abubuwan da suka yada da cikin tafsiransu da almajirin shi zaka zo ka ji almajirin shi ainihin mai tafsirin manar da sauransu al'amarin ya ɓaci kuma inda muka gode ma Allah mujallunsu da suka buga kaf a rayuwarsu kaf muna da su akan sidina don haka duk abin da za mu suka akan aƙidar Muhammad Abduhu za mu ɗauko maka ne mu ce gashi duba ka gani ba wai abu ne mun ji wane ya ji daga wane ba a ga abin da suka rubuta an tattara mujallun gaba daya wa kad nushirat ara'u hadhihi almadrasa ra'ayoyin wannan makaranta an yada su min khilali wasilataini ta kafafe guda biyu an gane ta kafafe guda biyu manufofi na irin waɗannan makarantu na makarantar suka yadu alwasilatul ula hanya ta farko kafa ta farko mujallatul manar kun gani mujallar da ake kiranta mujallatul manar tana nan muna da ita gaba ɗayanta har zuwa sanda mai ita ya rasu tana nan da ita gaba ɗaya akan cd kwaya ɗaya aka loda ta akan kwamfuta ka ga allati kana yar'asu tahriraha wa mu'assaqo allati kana yar'asu tahriraha haka ne wa mu'assisuha الشيخ محمد رشيد رضا الشيخ محمد رشيد رضا يسا وني سلفي يا للتافي يسن ياو للتافي محمد رضا ني محمد آآ الشيخ محمد عبده ليس سلفيا yace ba salafi bane sun san mutanen ba san me ake nufi da salafi abinda suka dauka duk wanda ke aiki da qur'ani da hadisi sai in aiki da qur'ani da hadisin ya zama alal manhajiyya as-salafiyya wannan shine abin da mutane ba su gane dan haka kowa ka taba sai ce ai mu ma salaf ne amma sai ka shame shi ya share gemun shi shi ma salaf ne kawai to shi yasa ku kuma in ba ku kware da da'awar ba kowane jack and harry sai ya je barnar shi sai a zo a ce ai shi ma salafi ne ai shi ma salafi ne hanya mafi sauƙin bi a duniya ita ce hanyar salafiyya kuma hanya mafi wahalar bi a duniya ita ce hanyar salafiyya sauƙinta shine idan ka santa wahalarta shine in baka santa ba abu ne da ba zai taɓa yiwa da ƙoƙari da ƙwazo ko da yawan digirori ko da yawan karanta littattafai ba har abada ba za ka iya ba dole sai ka zauna wani ya koya maka akwai mutanen da da yawa saboda ganganci da wauta sun iya keke da haka haka ne akwai waɗanda da yawa sun iya babur da ganganci haka da yawa sun iya mota da ganganci amma akwai wanda ka ji ya taɓa iya jirgin sama da ganganci jirgin sama kawai mutum ya ce ku shiga kowa ya alwala Allah ya sauke mu lafiya labbaika Allahumma labbaika ba zai yiwu ba saboda haka bin manhaji as-salafi jama'a yana da sauki amma sai in ka je an koya maka domin methodology ne wato ina son ku kiyaye duk abin da aka ce yana dilin da wani methodology yana da wahala saboda abu ne gashi yanzu jirgin sama ba titi ne fa a saman nan ake gani ba wasu ka'idoji ne kawai gashi gashi gashi gashi sai an daɗe ana koyar da kai a ƙasa sannan a tafi sama sannan a fara nuna maka abubuwa sai kaga direban ba abin da ya dame shi yadda kake ganin direban kiya-kiya ta anguwarku haka zai shigo kawai sai ya shiga saboda me saboda ya iya ne ce yanzu wannan shi zai tuka mu eh mu ɗari biyar ɗin nan eh ba wani abu ya iya ba yawan ku bane don ba a hannun shi kuke ba a ƙarƙashin wannan jama'a waɗannan mutanen ba salafiyuna ba ne amma sun yi da'awa gaskiya zuwa ga alkur'ani da sunna kuma za ka yi mamaki a lokacin saboda duniya tana fama da ƙarancin salafiyun matasa almajirai a lokacin da rubuce-rubucensu suka dogara suke ɗan samun haske da labarin sunna in na ce ma muhammad nasiru dinar albani ta hanyar rubuce-rubucen wannan ya fahimci sunna sai kai mamaki kuma shi da kanshi ya faɗi ya ce da zaran mujallar ta fito sai kankame ta yana karanta karanta yana karanta haka duk da haka ne galibin du'at na sunna saboda me saboda duniyar ta gurɓace a wurin suwa za ku yi karatu wanda zai koya ma hau da sarf dan bid'a ne wanda zai koya ma karatun alqur'ani zindiki ne wanda zai koya ma karatun ka ba gashi sai kai karatun wurinsu tsarkin zuciyarka da nacinka sai ka ga Allah ya kaɗa ka zuwa ga wata shirya shi yasa ake son duk wani alheri da ka iya ka rubuta su ibn al-qayyim da su ibn taymiya da su ibn abdul hadi da zahabi da mizzi da makamantansu su suka tattaro littattafan salaf suka bi suka harrare su suka tace su suka inganta su duk matashi in ya taso sai je yan bid'an garin su sai su koya mai karatu in ya iya karatun sai zo ya karanta littattafan su ibn taymiya shikenan sai ka ji shi ya ɗauki da'awar sunna shi kenan ko ya yi ƙarya ya ce wani ne malami na wa sai a ga ɗan bid'a ne to anna lahu hadhihi da'wa hidayatun min Allah wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu yanzu ka ce su malam Bakar Gumu waye koya musu wannan da'awar duk malaman su ɗan bid'a ne duk malaman su ashabul ahwa'i kaifa hatadu min Allah so da haka inda zaka samu kanka inda babu malaman sunna sai ka je su koya ma hau waɗannan su koya ma sarf waɗannan su koya ma tajwidi waɗannan su koya ma kaza idan ka iya karatun yadda yanzu zaka iya ɗaukan littafin ibnu taymiya ka karanta zaka iya ɗaukan ibnu qayyim ka karanta to kai shine sai ka zo da wani abu ƙari akan abin da suka koyar da kai kuma shiriya akan wannan abin to sai a ce waye malamin ka sai ka ce su ne suka koya maka karatu amma ita wannan shiriya fa daga Allah ta zo saboda in ba Allah ba ba wanda zai kada ka zuwa ga waɗannan littafan domin waɗannan malaman kyamatar da kai littafan suke yi yasa a sunna ba a so kai ƙarya ba a so kai ƙarya a'a su suka koya maka karatu kar ka ce ba su suka koya maka ban ba su suka koya maka ba babu malamin sunna a zamanin ka ba malami da ya san salafiyanci a zamanin ka to su kuma waɗannan malamai Allah ne ya nuna ikon shi a cikin su suka zauna duk abin da Allah ya musu baiwa in suka zo rubutu a kan shi kaf sai sun yi magana a ƙida shi yasa na saka mana littafin a tibbin na na ibn al-qayyim wallahi ba tibbu ne manufar karantarwa ba wallahi aqida ce ka je ka ɗauki babin da yake magana akan aski aski ƙwaryan molo talkwabo ya zo yana magana kan sai balle ya koma magana aƙida je gama ya gama ya gama sai ce mai yawa mai karatu ya ce mun ba abin da muke magana a kai ya ce ni kuma sai in ce maka amma abin da muka koma muna magana a kai din ya fi muhimmanci akan asalin abu aski ne aka zo kawai da ya gama magana akan muhimmancin aski yadda aski yake sai ce to wannan aski da ka gani akwai wanda yake zama sunna akwai wanda yake zama wajibi akwai wanda yake zama bid'a akwai wanda yake zama kafirci ka ji aski aski wannan kawai akwai wanda zai zama kafirci shikenan sai fara sharhi haka suke to waɗannan irin littattafan nasu haske ne a ciki da ka zo kana karantawa saboda waɗancan sun koya maka karatu su waɗancan suna da aslul ilmi ne za su koya maka yadda ake karatu da rubutu amma annukhba min al-ilmi fa zababbe daga cikin ilimin fa ba su da shi don haka suka koya maka in ka zo ka karanta to don haka sai ka ga kullun sai ka ga wani matashi ne zai taso kwaya daya yana gwagwarmaya da waɗancan sai su ce ai su ne malaman shi ai su ne kaza yaya ba su zo da kaza ba yaya shi zai zo da kaza yaya kaza yaya kaza yasa ya kamata dukkan ɗalibin ahli sunna ya gane muhimmancin littattafan waɗannan malamai da zan lissafa ibnu taimiya ibnu qayyim ibnu kasirin waɗannan malaman to sullatun min al-awwali wa qalilun min al-akhirin to in ka taho sai kuma muhimmancin littattafan al-imam al-allamatu shaukani sannan ƙasa-ƙasa muhimmancin ko kuma dab da shi ko lokacin shi muhimmancin littattafan Siddiq Hassan Khan muhimmancin littattafan Ahmad Shakir daga baya-baya sannan daga ƙarshe-ƙarshe kuma littattafan da manya-manyan malamai suka zauna suka rubuta Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Allamatul Usaimin sannan sai Bin Baz waɗannan malaman kar ka sake ahir duk inda ka ga littafin su kar ka sake ka tsallake ko rigar ka ce ka jinginar a baka kar ka sake ka tsallake don in ka tsallake ta ba ka sake ganin littafin nasu saboda babu wani mai ilimi da hankali da basira da yake ganin littafin ibnu taimiyya ko ibnu qayyim in dai ba littafin ya zama gama gari ana buga shi ba ya tsallake ya bar shi ina fata an gane ka je ka ga a saudi arabia sai ga ɗalibin ilimi ya shiga shago ya ga littafin ibnu taimiyya bai da kuɗin sai sai zare shari'a shi sai zare sim card ɗin shi sai ba da handset ɗin shi jingina a haɗa da littafin a ajiye handset ɗin shi fa sai zare sim card ɗin sai ɓoye sai ba da ainihin abin handset ɗin a riƙe sai ɗauko da littafin sai ce a ajiye a ƙulle a leda ai ma'ana an bai da dan littafin ba zai da dan handset ɗin shi dan shi mai shago ya tabbatar da cewa zai dawo Allah ya taimaka. to malam da yake cewa ka dai yadda al'amarin yake waɗannan aƙidoji na ainihin wato Muhammad Abduhu da kuma malamin shi al-Afghani sun yaɗu ne ta kafafe biyu kafa farko ita ce mujallatul manar wanda ke tace ta ya kuma kafa ta shine a Sheikh Muhammad Rashid Rida ahadu aqtabi al-madrasatil islahiyya ɗaya daga cikin ƙudubai kudubai shine pillars ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigai na wannan aƙida ta 'yan gwagwarmayar gyara faqad nushirat hadhihi mujalla silsilatan min al-maqalat bi'unwan al-islam huwa al-qur'an wahdahu wannan ainihin mujalla ta rinka yada jeren giyar wasu makaloli abinda ake nufi da makala rubutu wanda yake zube shine makala sai ka ji an ce ya gabatar da makala an gane to shine wato rubutu wanda yake zube ko kun fahimta jama'a bi unwan mai taken al-islam huwa al-qur'an wahdahu wai musulunci shine al-qur'ani zallan shi kawai qur'ani zalla shine musulunci sunan sunan topic din kenan to gashi malam yace mujallatul manar kaje ka duba mujallatul manar an gane as-sanatu tasi'a ta shekara ta tara al'adadan adadi guda biyu wato da ta bakwai zuwa kuma ta sha biyu to tun daga ta bakwai har ta sha biyu din nan to za ka samu wannan to yanzu kama wannan muna nan da ita gaba ɗaya mujallace muna da ita jama'a akan ainihin cd guda ɗaya to kun ga daga cikin abin mamakin suwaye suka buga ta ita mujalla yan muntada ne suka buga ta to kaga yanzu yan muntada ahli sunna ne amma ko su salafiyuna ne alal jadda la ba salafiyuna ne alal jadda ba to amma ka duba da suka taho kasashe irin namu fa salafiyuna ne suka tarbe suka yi ta gina musu masallatai amma gaskiya ba salafiyuna bane ba amma satubdi lakal ayyamu ma kunta jahil su kansa sun buga nasu mujallun gaba ɗaya duk muna nan da su saboda mun je mun zauna da su mu tafi aikin hajji tare mu je wurin laccocin su mu je mu tattauna a tattauna su suke ɗaukan waɗannan abubuwan suke ba mu kuma ofishin su yana London Allah kiyaye to malam yake cewa ko bi kalami ad-doktor Tawfiq Siddiqi ka gani wanda ya rubuta shine ad-doktor Tawfiq Siddiqi wa kad ayyada الشيخ Rashid Rida هذه المقالات shi Muhammad Rashid Rida ya karfafi waɗannan makaloli illa annahu zada tsina billa sai dai ya ƙara wa taɓo ruwa shine zada tsina billa ya ƙara wa taɓar ruwa dama taɓo ne sai kuma ya ƙara mai ruwa hina qassama sunna ila dinin am as-sunna al-amaliyya yajibu qabulahu da ya tashi sai kuma ya kawo wani salo ya kasabta sunna zuwa ga addini wanda yake na gaba ɗaya sai ya kira wannan wai da cewa sunna wadda ake aiki da ita wajibi ne a karɓa wa dinin khas da kuma addini wanda yake na daban wa huwa ma ada zalika shine wanda ba sunna ta aiki ba malam ya ce ya isai shi rashin ridadin yake cewa lasna mulzamina bil akhdh bihi don haka ba a lazimta mana sai mun yi riko da wannan ba shine duk wani abu da aka ce annabi ya aikata bari ka ji inda batar take duk wani abu da aka ce annabi ya aikata to dole ne ku aikata dole ku karba to wannan bangare na farko na sunna ke amma duk wani abu da annabi ya faɗa fa ko ya ga ane ya kyale to wannan kuma ba a lazimta mana riko da shi ba kaji asalin ɗirkaniya kenan abin da aka ga annabi ya aikata wajibi abi abin da annabi ya faɗa ba wajibi ba ne abi ba amma kuma a wurin malamai in ka je ka karanta ibn qayyim a cikin alamul muwaqqi'ina ka je ka karanta ash-shatibi a cikin littafin shi al-muwafaqat ash-shawkani a cikin irshadul fuhul da manyan malamai waɗanda suka kai suka komo a cikin tafansu na ilimin usul zaka ji su kuma aka san haka suke faɗi shine duk abin da ya zama annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama ko ya ga ane ya kyale to wannan abun bai da wata fassara sai kwaya ɗaya shine daidai ne a yi amma duk abin da aga yana aikatawa to lallai a aikata wannan abu sai dai akan samu wasu abubuwan kuma khas ne da shi don haka alƙaunu idza khalafa fi'la ko al'amala yuqaddamu alqaul idan aka samu annabi ya ce kaza amma ya aikata wani abu akasin haka to maganar shi ake ɗauka a aji aikin shi a aikace ya auri mata tara amma da jawabin baki kuma ya ce mata hudu za a yi to yanzu mata hudu shine abin yi in kai mata tara ba kai koyi da shi ba ka saba to kun ga yadda suke juya abubuwan to ina son gaya muku waɗannan masu wannan tunanin ko suna nan sun cika jami'o'in mu yanzu suna nan sun cika jami'o'in mu kuma za su nuna maka su sun fahimci musulunci suna da kishin addinin musulunci sun kaza sun kaza sun kaza in ka bincika su sai ka samu holoko ne ma'ana hadari ne na kaka wanda zai taso ruguruguru shikenan kafin na ya watse babu ruwa mala yace unzur dirasatun fil hadithin nabawi lil a'zam ka duba ainihin wato wani littafi mai suna dirasatun fil hadithin nabawi na ainihin al-allamatul a'zami a juz'i na farko shafi na 26 zuwa 27 wa yadhkuru al-ustadh as-subai anna rashid rida qad raja'a an dhalika fi akhir hayatihi sai dai kuma malam ainihin mustafa subai ya ba da labarin cewa rashid rida a ƙarshen rayuwar shi ya bar wannan aqida unzur as-sunna wa makanataha fi at-tashri' al-islami ka duba littafin nan mai suna as-sunna wa makanataha fi at-tashri' al-islami lis-subai na subai domin shi kanshi su ba ida irinsu ne shi ne ma shugaban wannan hayaniya a ƙasar sham wato shi yasa aikin fa in baka zauna da malamai ka san abubuwan nan ba wato za ka yi ta ganin hayaniya yanzu duk su sabo ne ne saboda tafasir duk yan wannan hayaniyan ne yan islahiyuna ne wato za su zo ne da nufin cewa sun zo ne da methodology na gyaran addini amma sai ka ga akan wacce ka'ida babu wata ka'ida aqalaniyuna ne kawai da hankalinsa suke gwada abin na haka sai ka waye gari duk abin da yake daidai ne in ka je kai karatu sai gane cewa shi suke inkari amma yanzu ku dubi yadda safo ta tafasir ta karbu magana da nake a safo ta tafasir wasu nan a cikin zariya har koma suka yi ahli sunna ne suna rabi magana ta yi musu zafi dan me za a ce safo ta tafasir amma sabo ne mubtadi'i ne ash'ari ne mu'tazili ne duk kuma wannan ya bayyana ne min khilali hadhihi dirasa fi tafsiri to amma da yake ya rubuta tafsirin ne a bisa wani uslubi na, na zamani wanda mutane suna ɗanɗana shi suna jin daɗi na'am kar kai mamaki ni kai na tafsiri na kan ɗauko tafsirin safota ta fasir duba ai ba mu ce duk abin da ke ciki barna bane amma me muke cewa idan kai baka daga cikin ahalut tamyizi baka daga cikin waɗanda ke iya tantancewa to wannan littafi a je shi babu alheri tattare da shi hadisan ƙarya ne ƙisoshi ne maganganu ne zai ɗauko su ya birkita su ba haka suke ba ba za ka iya tantancewa ba to ba shi kawai tun da ya zama hatta ka'ida ta lugal arabiya wadda yake yan arabiya ba su da haƙuri kamar tari suke wajen an saba ka'idar su amma sai kaga ya je ya birkita ka'idar Allah ya kiyaye to shine yake cewa to suba'ide ya ce ya dawo daga wannan aqida ka karanta shafi na 30 ka gani wa naqalahu anhu ad-doktor al-a'zami fi dirasatin fil hadithin nabawi haka nan kuma a doktor al'azam ya ɗauko wannan maganar daga suba'i ya ce e rashin rida ya bar wannan aƙida gaskiyar lamari idan mustapha suba'i ya yi magana a kan rashin rida to magana ce wadda yake babu ɗaya biyu za a iya karɓanta saboda tsakanin rashin rida da mustapha suba'i kama abubakar gumi ne da rabi daura haka duk abin da rabi daura ya faɗi akan abubakar gumi amintacce ne za a iya amince mishi to haka duk abin da suba'i ya faɗi akan rashin rida za a amince mishi na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji kafa ta farko da wannan aƙida ta yaɗu ashe kun ga wannan mujalla ta manar mu da muke da ita a makarantar nan to ba wai muna da ita ne a matsayin duk abin da ke ciki mun karba ba a da taka tsantsan tafsirin manar muna da shi baya nuna duk abin da ke ciki mun karba da sauran tafan shi da muke da su gashi nan sai ce alwasila asaniya kafa ta biyu da wannan aƙida ta yaɗu a wannan zamani kitabu adwa'un ala sunnatil muhammadiyya littafin nan mai suna haskakawa game da sunnar annabi Muhammad li abi rayya na mutumin nan mai suna abu rayya gashi nan yace kutiba fil raddi ala abi rayya kutubun kasira an rubuta littafai masu yawa dangane da raddi ga ainihin abu rayya min ajwadiha daga cikin mafi kyawan su akwai as-sunna wa makanatu halis subai al-anwarul kashifa lil muallimi waɗannan littafan guda biyu na suba'i da na malam yahaya ibn abdurrahman al-muallimi rahimahumallahu jami'an Allah ya ji kansu baki ɗaya an rubuta su ne don raddi akan wannan littafin in ba kuma ta ba muqaddima mu da muke karanta ta littafin tibbin nabawi ta haƙiƙi da ikhtisarin salim yayi magana akan wannan abu rayya din don kana son ganin cikakken raddi ka je ka ɗauki littafin shi Mustapha Suba'i dan brothers ne cikakken dan brothers amma inda Allah ya taimake shi sai ya zan yana karatu garin karatun kuma sai ya ɗauko mas'alar da zai iya za ta iya tirsasa shi ya shiga wasu littattafai waɗanda in dai ka shige su ka karanta su sai tunaninka ya canza saboda barin gaya muku waɗannan abubuwa da yawa da ni da makamanta na muke faɗi za ka ji profesa wane dokta wane sheikh wane imam wane shugaba wane ya yi musu asalin abin da yake faruwa fa bai karanta ba ne to su ba sai ya ɗauki wannan topic ɗin saboda yana ɗalibi wani malamin su ya zo ya gabatar musu da lacca ashe ya je yayo karatu ne na addinin musulunci amma a ina a ƙasar faransa a hannun yahudawa da ya zo sai ce yana da public lecture da zai kira irin lecture da ake kira a yaumayil ijaza alhamis da juma'a ko kuma ranar asabar lahadi ga muna ya zo ya yi rugurugu da abu huraira ya yi rugurugu da imamu zuhuri ya yi rugurugu da imam malik idan ka rugurguza waɗannan mutum na ka zubar da su kashi ɗaya kuma da ya rage ba su da sauran abin da ya rage saboda haka sai Mustapha Suba'i istagraba hada sai yaga wannan bakon abu ne wannan malamin da muke jin an ce ya kware a sunna ya kware a kaza shine yake faɗin haka game da Abu Huraira shine yake faɗin haka game da Imam Malik da Zuhuri sai ya ce ya kamata ma shi tukuna yanzu ya ɗauki kanshi a matsayin bai san waɗannan malaman ba sai ya koma ya je bincike to da ya bincike sai gane to wannan malamin ma kaf bai san waɗannan mutanen ba da yake jami'a wurin yanci ce shi ma sai ya kira lacca ya ce a zo yana da magana shi ma ya rarraba ba irinmu ne nan a najeriya ba da wannan malamin f zai baka har ka fita sai dai ka gudu ya yi lacca ka zo ka bugi lacca shi ba za ka taɓa ci ba har abada dole kawai ka faɗi kana ji kana gani fa za ka rubuta shirme don ka ci in ka sake ka sa daidai sai ka da kai haka ake a najeriya to balle a ce malami ya yi lacca ya ce abu huraira makaryaci ne zuhuri makaryaci ne maliku makaryaci ne sai kuma kai kuma ka zo kai ma sai ka ɗauki the same topic sai ka zo kai kuma ka ce waɗannan mutane mutanen kirki ne masu gaskiya ne a zaman nan kowane ɗaya daga cikinsu babu malami mahaddacin sunna irin shi yanzu ka bugi maganan malamin ne kai tsaye fa da ya zo gabatar da lacca kuma malamin aka bashi invitation ya zo he was among the ones that attended on the high table manya-manyan mutane da aka zaunar a ya zauna ya gabatar ya gabatar sai ya ce to yana son a bashi kofin laccan nan zai je sake review nata ya je duba ya duba ya duba ya ga duk abin da Mustapha su ba iya gabatar haka ne shine sai zo ya bayyana nadamar shi akan haka sai ya shawarci Mustapha Suba'i ya mai da wannan lacca ta zama littafi sai Mustapha Suba'i sai ga abin da ya fi dacewa yana PhD shi to kawai shikenan ya fitar da ita a matsayin research topic din shi aka bada approval shikenan ya bincike akai to shi kanshi ya ce a san da yake a san da ya fara binciken shi ma ba irin aƙidar da yake da ita ba kenan yana da ƙaiƙayi game da sunna amma ya ce when he went deep da ya zurfi fa sai gane ashe shi kan shi da batacce ne to da yawa haka yanzu waɗannan malaman za mu zo mu tattauna mas'ala kaza kaza kaza kaza sun ce an cika zafafawa ba haka ya kamata a yi ba ba kaza ba ba kaza ba in ka ce mishi amma malam ka karanta kaza haka ah mu ba riya muke ba ce a'a calm down dan natsu malam bincika ka karanta kaza ka duba kaza ka duba kaza wani sai ce tun ranar da ya graduating bai sake nazari ba to karatunka ya mutu fa kawai kana jiran ne kawai a maka jana'iza da kai da karatunka dan shi karatu jama'a me Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam sanuqri'uka wala tansa za mu karantar da kai yadda ba za ka manta ba sai ce illa ma sha Allah ba wanda Allah ya bashi lamuni bayan annabi za mu karantar da kai ba za ka manta ba sai abin da Allah ya so amma fan azumi yayi sai a yi wa annabi tashe sai a ba shi hutu kullum malamin shi sai zo sai a yi ta muraja'a a yi ta muraja'a a yi ta muraja'a saboda ne saboda yau yanzu ba ci gaba da karatu to wata guda in aka bari sai ya sanyi da haka sai a zo a yi ta muraja'a har cikin ramadan din haka hadisin bukhari ya ce in ya zama annabi kenan da yake da wancan garantin fasa no uka falatansa amma tashe na wata guda kawai sai bayan sallah zai manta zai rikice zai yaya a Allah ya lamince mai amma duk da haka ake ne ake zuwa ana tilawa ana biya mishi sai ka dubi mutum sai ce maka ya yi graduating ya kammala PhD shi tun 1976 a shekara arba'in kaɗan ne babu kuma tun lokacin nan baya abin sai sa sai ka je ka ga wata lecture da aka karantar da shi tun 1960 ita yake ta wa ɗalibai har yanzu yana ta magana da abubuwan da yanzu gaba ɗaya ba misalinsa a duniya ka je ka karanta yanzu Mr. Giwa Mr. Giwa is a trader akwai akwai GSM a ciki babu to yanzu sai ka zo kana karantar da yara irin waɗannan littafan outdated versions ana son ka karantar da yaro abin da da ya fita zai gani ko kun fahimta Allah kiyaye to su abu rayya manya-manyan zindiƙai ne amma malamai ba su ba su ba har yanzu rugurguza su ake ta'ifatu saniya ha sai kuma kungiya ta biyu kaji kungiya ta farko su ne waɗanda ke da'awar su 'yan gyara ne 'yan kawo sauyi ne an fahimta suna nan fa birjik a nan ƙasar amma irinsu sun fi yawa a cikin makarantu na jami'o'i da fce da sauransu misali muhammad isa talatan mafara daga jihar zamfara yana daga cikin irin waɗannan mutanen huwa min aladdil a'da li ahli sunna wa raddi sunna yana ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda suke ƙin ahli sunna suke tura sunna amma kuma in ka taɓa su su ne 'yan islahi su suna gyara ne ƙa'ida mafi girma da suke amfani da ita ita ce guda ɗaya ita ce maslaha duk abin da ka ce sai su ce maslaha saboda maslaha me yasa a kaza kaza sai ce maka maslaha me yasa kaza kaza sai ce maslaha so da haka har ya zo wani littafi muhimman fatoyi a cikin addinin musulunci duk wani abu da shi'a suke gaba ɗaya sai da ya legalizing nashi kuma ya justifying nashi har hayya ala khairul amal da suka ƙara a kiran sallah imamu shaukani a cikin asailul jarrar yana cewa wannan ƙari bid'a ce kuma shaukani ya girma cikin 'yan shi'a ne ya yi karatu a hannunsu amma ya ce bid'a ce amma sai ga talata mafara yana cewa an samu wasu malamai sun yi fatawa da shi don haka sunna ce amma fa abin da ahalin sunna suka kadaitu da shi kuma to zai yi rugurugu da wannan abin amma abin da 'yan shi'a ko wasu 'yan bid'a suka kadaitu da shi fa sai ga ya gyara abin ai ai fatawa ce ta wasu malamai su can ahalin sunna sun kadaitu akan kaza ba za a ce fatawa ce su ma ta wata malam ya ce a wannan raba kai ne kaza kaza kuma saboda maslaha ya kamata a bar wannan abu to suna nan kuma wallahi dole musamman dai mu nan idan ba bayyana wa ɗaliban ilimi ake ƙarara ba ba sa iya fahimta saboda ana cewa allabibu yafhamu bil ishara mai kaifin basira an aka yi nuni ya kamata ya fahimta an zai kai ta faɗi zai kai ta faɗi zai kai ta faɗi sai ka ji kawai wata rana ya zo yana magana sai ka ji ya ce ai wani ma salafi ne ce wani eh salafi ne eh adalla na mana duk tarkatan su su ne ma asalin magana الطائفة الثانية بعض الكتاب والأدباء wasu marubuta kaga bai ce wasu malamai ba kuttab wal adba da kuma yan literature yan adab wa hum min abna'il kinana aidan su ma yan misra ne kinana misra su ma misrawa ne mimman nasha'a wa tara'ra'a daga cikin waɗanda sun girma ne kuma sun renu ne ala aidi a'da'il islam an rene su ne kuma sun girma a hannun makiya addinin musulunci min yahudin wa nasara na Yahuda da Nasara minal mustashriqin daga cikin kuma waɗanda suke mustashriƙai akwai ka wato mustashriƙi fa ƙari ne akan kuma ba Yahude da Nasara gama garin Yahudu da Nasara sai ka kira shi Yahudu da Nasara amma in ya koma yana karatu yana bincike akan addinin musulunci dan ya mai makirci to sai a ce mustashriq don haka duk inda mustashirik yake kafiri ne amma ba duk kafiri ne mustashirik ba don haka kaji ya ce daga cikin yahudu da nasara sai ya ce amma kuma mustashirikawansu ina fata an gane su ne orientalist fi jami'ati faransa za ka same su a cikin jami'o'in faransa wa almaniya da jami'o'in ƙasar jamus wa Birtaniya da kuma jami'o'in ƙasar Birtaniya fataghazzat uquluhum dan haka hankulansu sai suka ci suka sha warana ala qulubihim shubuhatin sannan shubuhohi suka yi tsatsa akan ainihin zukatansu wa shukuki mashayikhihim da kuma shakka waɗanda malamansu suka saka musu min almustashriqina daga cikin ainihin mustashriqai din ina fata an gane fa'adu ila biladil muslimina sai suka dawo zuwa ga ainihin wato ƙasashen musulmi Allahu akbar liyakunu rusulan dan su zama ‘yan aike ne masu isar da saƙo ne li'ada'illahi saƙon maƙiya Allah suke ɗauke da shi wa rasulihi maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma saƙon gawa zuwa ga musulmi ko kun fahimta jama'a wato abin da ya faru asali da lokacin da tura mulkin mallaka suka ci kasashen musulunci sai suka fara rubuce-rubuce akan musulunci sai suka fara rubuce-rubuce akan musulunci suna ta kawo corrections akan musulunci suna ta kawo rudani sai suka ga malamai ne ta musu raddi babban raddin sai a ce to kai kana kafiri me zaka ce game da qur'ani ba kai ma imani da shi ba sai suka gane to ga point of correction wato sun gano matsalar su sai suka ce bari su je su koma ƙasashensu su kafa faculties na addinin musulunci da duk abubuwan da musulmi ke karantawa su zo su standardizing sai ka ga kafiri ne wuhu sai ka ji an ce mishi professor ne na musulunci a ina yi karatun a wannan jami'ar a ina yi kaza a wannan jami'ar a ina yi kaza har ya zama professor na musulunci amma fa bai taba karanta addinin musulunci a hannun wani musulmi ba amma har ya zama professor na musulunci to sai a ce kuma shine HOD wani shine head of kaza wani shine kaza sai kuma su sauƙaƙa samun admission sai ka shekara goma kana neman jami'ar islamiyya ta madina ko ummul qura baka samu ba kana rubuta musu mako mai zuwa sai a aiko maka ka samu sai ka tafi can dan gidan ɗahir bauchi dan shi na farko da ya mutu dr hadi ingila yau karatu PhD da ake cewa Dr. Hadi karatun addinin musulunci har PhD shi can yayo ina nan da ainihin thesis din shi gaba ɗaya da ya rubuta na masters na abin nan da nan da na degree shi na uku PhD shi ba yahude ne shine supervisor shi amma nan kuma uban shi ya zo yana hura hanci dan shi ya yi kaza ya iya kaza ya iya kaza amma an ka tafi Madina kai karatu ka da sai ce kayo karatu hannun Yahuda amma babban dan shi kuma ya je Ingila yayo karatun addinin musulunci yahuda suke cewa yahuda suke cewa mun yi karatu wurin yahuda kun zo kuna kawo rudani amma dan shi kuma kaga madina yahudawa na can ingila kuma fa ku duba rudani saboda haka waɗannan irin ainihin wato matasa sai su tafi waɗannan ƙasashe sai su yi karatu I'm sorry to say kun ga Ahmad Lemo can yi karatu shi yasa je auro baturiya da ya musuluntar da ita Allah ya saka mishi da alheri amma da shi da ita duk rudani take haifarwa har yau har gobe Bashir Sambo alkali namu na nan shi ma tun yau karatu a Ingila ne yau karatun addinin musulunci ba a Misra bane ba a Makka bane a Ingila ne yau karatun addinin musulunci Dr. Abdulhalim Hijab hijab wannan da kuke karanta na Islamic Studies mai littafan nan shi ko sallah ma baya dan iska ko sallah baya yi ni na san shi ne in passing ba wai an balla ba na san shi ne ko sallah baya yi amma shi ya rubuta muku syllabus na secondary school na addinin musulunci eh hada gwiwa suka yi duk irinsu ne ashe kenan wajibi ne musulmi su je su karanta arabic and islamic studies su samu digirin su samu master su samu phd wajibi ne ku je ku yi nce ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza ku waye gari gobe ku ne manya a waɗannan wuraren amma saboda kun ji waɗannan barnar da muke faɗi kuma sai ku ce ba za ku je ku karanta ba ba saƙonmu kenan ba saƙon muna nuna haɗarin da ke ciki ne me ya kai hadarin ya faru kauracewa mutanen kirki me yasa hadarin yake haɓaka mutanen kirki sun janye to sai muka ce sai ka je kamar yadda yanzu a cikin gari wurin su za ku je ku yi karatu in babu malaman sunna su za su koya muku nahau da sarf su za su koya muku kira'a su za su koya muku fiqh su za su koya muku hadisi sai kuma ku koma yanzu tunda kun iya karatu duk littafin da kuka buɗe a duniya za ku karanta sai kuma ku koma littafan su ibnu qayyim su ibnu taymiya sai kuma ku ga haske anan shikenan kun gyara al'amarin kenan sai ku zo da al'amarin da yake shine asalin da'awa sai kaga Allah ya raya sunna a hannunku kenan amma su ne can suka karantar da ku kamar babanka ne sai ka tashi ya iya ɗori ya iya kamun targaɗe ya iya kamun haƙarƙari ya iya kamun kafaɗa ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza amma in yayi ya ja ya ja ja sai tuk ajib sanka ya ilu wannan sanka ya ilu sai ka cire shi sai ka karanta Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta shafi la shifa illa shifa'u shifa la yughadiru saqama shikenan kaga ka iya ka iya techniques din ka iya kanikancin shirya kashin da tayar da jijiyar da miƙar da hannun ya koya maka amma sai kai islamization of the skill sai ka musuluntar da wannan aikin to shine abin da muke kira don haka baya nufin dan ka ji babanka ya iya wannan abin amma addu'o'in da yake ba daidai bane sai ka ki koyo a'a sai ka koya shine ka iya techniques din kun fahimta jama'a amma akwai malamin ahalin sunna ko mai ɗorin ahalin sunna da ya iya sunna complete kaga ba za ka tafi wurin wannan ba to amma babu babanka wanzami ne amma da tsafi ake haɗawa da kaza ake haɗawa da kaza ake haɗawa in an je kace an ba a kira shi ba yaro gindin shi za ta kumbura yaro gindin shi za ta yi kaza duk wannan shirkiyat din kai in ka gada sai ka tattara su ka kona amma aikin fa daidai ne sai ka yi shi sai ka sa sunna a ciki so da haka saƙonmu baya nufin kar ku je ku yi NCE ku yi diploma ku yi degree ku yi masters ku yi ba haka saƙon yake cewa ba ku je amma kuma in kuka iya karatu dan daga lokacin da ka iya karatu fa duk littafin da ka miƙa hannunka kana buɗe kawai zaka ji ka iya karanta shi shikenan shi ne kullum abin da yake ɗaure musu kai yanzu waɗannan littafan da ni da makamanta na muke ta sa karatunsu to wai waye koya mana karatunsu waɗannan ɗin ne suka koya mana in ka yi ƙarya shekara talatin da ta wuce a najeriya wa yake karantar da kai wannan littafin ba wanda yake karantarwa hamawiya tana nan a duniya waye zai karantar babu ina suke hayaniya suke karantarwa to amma tun da sun koya maka arabiya ka iya ka iya nan ka iya nan to shikenan to sai ka je sai ka zauna aikin aiki ne shi yasa asalin wannan aikin ko sai ka zama ɗalibin ilimi hakikatan amma ya zama kullum tunani kake yau wannan hula ina zan fito da ita ba a kai ta an karya ta an goge ta saitin ta ya fita ba wannan riga ta yi wata shida ina sawa ina wannan takalmi ya yi faci watsar da shi ka taho haka ma'ana sai ka ɗauka kai ilimin shine shugulu shagil ba wai rayuwa ba ko kun fahimta jama'a saboda za ka iya kwana biyar da riga baka san kwananta biyar a jikinka ba saboda ka shagaltu kana nazarin wani ilimi ka ɗauka ka karanta nan nan ya turke sai ka ji da matsala sai ka je ka ɗauki wannan sai karanta sai ka ji ka warware sai ka dawo nan ɗin haka ake yi fa so aikin ba mai sauƙi ba ne wallahi in ka je kana karanta tarihin irin yadda su shauka ne suka yi an haife shi ya girma a tsakiyar 'yan shi'a ne amma ya aka ya fito da irin wannan ilimi a tsakiyarsu kaf babu irin shi shi kadai ne to ya aka yi muhammad nasiruddin al-albani duk ga sunan irinsu ne suka karantar da shi ibn taymiya nadir ne waɗanda suke malaman ahli sunna da suka karantar da shi sauran duk ga sunan ga irinsu imma muqallidi imma jahami imma kaza amma shi ibn taymiya sai ya fito da wannan haka ake yi Allah ya sa kun fahimci hakikanin abin da nake nufi shine baya nufin yanzu sun iya risala askari muktasar kaza kaza ku kaurace ku ce ba za ku je su koya muku ba tunda ba ku da wanda yake ahli sunna ya iya kuma baya nufin in kuka je ku narke cikin su ka je su biya maka daga ran da ka iya karatu shikenan ta mawaki an karantar da mu mun yi ilmu to shikenan yanzu sai ka koma kuma sai ka fara nazari to sai ka fito da abin da yake mai kyau ne sai zama waccan bata kuma ba za ta layance maka ba don ta cikinta ka kutso Allah ya taimake mu to mala yake cewa sai suka fa'adu ila biladil muslimina li yakunu rusulan li a'da'illahi wa rasulihi sai suka dawo kasashen musulmi dan su zama yan aike ne na makiya Allah da manzon Allah Allahu akbar fa yabuthu tilka shubuhat don su zo su baza waɗannan shubuhohi wa yusiru tilka shukuk su kuma tayar da irin waɗannan shakka bainal musulmi na a tsakanin musulmi Allahu akbar haka kuma suka yi jama'a zo su ta kawo rudani su ta kawo confusion duk abin da ka sani sai sun kawo muku rudani akai zo su ce ai dangane da magana gado babu adalci a ciki kaza kaza ai dangane da kaza babu kaza dangane da kaza su ta kawo muku shakka wa ala ra'asi ha'ula'il adba a saman waɗannan ainihin wato yan adam wato waɗanda suke abin nan ka kira su kawai philosophers anan they are philosophers allazina kanat kutubuhum tanbahu bitta'ani haka ne bitta'ani ala sunna wa ruwatiha waɗanda littattafansu suna nan a nuna suke lugub wajen suka game da sunna da masu riwayata wa yunaduna biraddiha kuma suna ta shela akan a tura sunna kullum min taha Hussein a gani taha Hussein yanzu can ka duba kanta can akwai littafan shi burjik zindiki suna nan na adam taha Hussein har hoton shi ake fa za ga da hoton shi da ka gan shi ka ga mugu mugu kana ganin hoton ma ka ga mugu ba gemu sai ciko irin na kafirai ina fata an gane wa Ahmad Amin da kuma Ahmad Amin babban zindiki mai duhal Islam zuhurul Islam fajrul Islam wane ne wane ne Islam wa gairuhum da makamantansu waɗannan su ne suka je suka yi karatu a Faransa da Ingila da Almaniya suka zo suka kawo rudani a nan ƙasar ma akwai wani babban profesa ya mutu a jami'ar Ibadan profesa M.O. Abdul shi ma ya rubuta littafi akan Islamic Studies je ku saurari kasusuwa na na farko farkon karatun littafin hikba sai da ne magana akan shi na zo da littafin shi M.O. Abdul amma zai baka mamaki ya tasattaru bi sitarati ahli sunna yana lulluɓa kanshi da min ahli sunna har fassara littafin Malam Bakar Gumi al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a shi ya fassara ta tana ne yanzu muna nan da ita akan kwamfuta ni na zauna ne typesetting ɗinta kaf fassara littafin ya kawo tarihin malawa bakar gumi ya fassara littafin tsab da turanci amma hakikan al'amari fa idan ka koma kana karanta wani littafin shi ya rubuta ya sa wa islamic history ka je ka ga yadda yake sukar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama irin su muawiya da usman da irin su ainihin amr ibn al-as kaga khawarijanci da ainihin shi'anci ya shigo cikin shi to haka kuma waɗannan su ne suke zama suke rubutawa a zo a karantar da 'yan sakandare su ne lecturori a jami'o'i su ne professors su ne kaza su ne kaza shi yasa akwai aiki a kanmu wallahi ba ƙaramin aiki ba aikin ya wuce yadda mutane suke tunani kuma aiki ne ba na ƙato da gora ba ba na ƙarfi ba ne aiki ne na ilimi dole ne mutane su gane muhimmancin abin da ake kira zuwa gare shi da kuma haɗarin halin da ake ciki da kuma girman aikin da kuma logar aikin ita ce da ilimi ne ma'ana wannan magana shi ne yanzu akwai bukata a samu waɗanda za su zauna su rubuta littattafan islamic studies littattafai na islamic studies waɗannan waɗanda ake karantar da yara a jss 1 har zuwa 3 har ss 1 har zuwa 3 da makamantansu sannan a samu waɗanda za su rubuta littafai waɗanda za su zama ingantattun maraje a jami'o'i waɗannan ba mu da matsalarsu darussalam da ke jidda da riyadh sun ɗauke wa musulmin duniya wannan ka duk abin da ake bukata game da islamic history from the international perspective duk gaba ɗaya suna rubutawa a tarihi ne a tarajim ne matsalolin sahabbai ne duk wani abu da ake bukata tafsiri ne ko yanzu darussalam suka tsaya wallahi sun yi duk abin da ake neman su yi sun yi jama'a yasa duk shekara sai na siyo littattafansu katon katon na littattafai shine yau muna hira da wasu nake gaya musu akwai mutumin da yake ni kaina malami ne malami na ne a nan kongo professor abdurrahman doy ya rubuta littafi yau sai na ce musu amma wallahi da yana duniya shi kanshi sai ya yi musu littafin ko kuma ya ce ya fasa bana sai ga 'yan darussalam pa sun buga shi sabon bugu na zuwa sai suka yi mini talla na ce madalla hannu da hannu lokacin ya taɓa ɗaukar littafin ya bani a ɗakin shi sai gashi yanzu sun yi wa littafin sabon bugu tafi nan kaduna za ka shiga shi nan wurin su wani matashi yana saiwa bookshop ɗin su ribado a nan jigawa wane ne wane ne abin nan wajen arewa house akan shari'a ne bato a lokacin profesa don ya tsaya ya yi rubutun ya wannan littafin kaɗai in aka tsaya ka ɗauke shi kai ya zama kundin da za a gina shari'ar a najeriya yanzu ya isa to amma shi kanshi orientalist ne shi kanshi orientalist ne kuma ni da ne karatu wurin shi da ya gane ina da hazaƙa yana ɗaya daga cikin min akarabin nasu ilaihi har uwar ɗaka yake jana dama duk yaron da suka gan shi da basira da fahimta sai a ja shi ana ganin wannan zai amfani nan gaba ana gano haka aka ba shi 24 hours ko 48 hours aka ce yaban Najeriya bayan ya shekara wajen 38 to suna nan fa suna nan birjik wasansu musulmi ne amma orientalist kamar shi Abdurrahman Doyle wasansu kuma zunzurutun kafirai ne dama asalatan to kuma dole ne mu fito ƙarara mu faɗi waɗannan abubuwan saboda rashin faɗan sharri ne faɗan alheri ne sai dai zai ja a ce ya zagi wani ya ce wani ma kaza ya ce wani ma kaza ya ce wani ma kaza amma da Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tablati yayi da ya bayyana dole a bayyana saboda ba a bayyana ba wani in an yi isharar ba zai gane ba kuma so ake duk sanda za ka yi magana da gama garin mutane za su ji to ka manta da masu ilimin ka yi magana wadda gama garin za su fara fahimta domin su masu ilimin dama dole za su fahimta amma gama garin su ne matsala kuma su suka fi yawa in ka tara mutum dubu da wahala ka samu uku malamai ne to in kai magana wadda ukun nan ne za su fahimta sauran rudani za su amma in kai sai ka yi wadda kowa zai fahimta da jahilan da waɗancan guda uku waɗannan misali ne fa ne mana jama'a amma wallahi tallahi suna nan dewa a ƙasar nan a yanzu suna nan dewa a cikin jami'o'i za ka ga suna karantar da kai su ne maka lecture akan islamic studies akan shari'a akan law akan criminology akan menene akan menene akan menene za ka ga cewa sun fi kowa kyamar addinin musulunci kuma su faɗa suke da shi amma kuma za ka ga an ɗauko shi ko an ɗauko ta an ce shi ya fi kowa sanin kaza game da addinin musulunci Allah ya kiyaye za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk